ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم a yau kwanan wata sha hudu lotar rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da shi daga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin mu na alƙur'ani mai girma suratul as-sajda za mu tashi yau insha Allah sabuwar sura darasi na farko wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu yau za mu fara suratul as-sajda Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله مدوكين سركي ya fara bude wannan sura da al-huruful muqatta waɗannan harufa da malamai suka yi ta sabani dangane da ma'anarsu ba sai mun daɗa maimaita abin da aka faɗa ba a Allah shi ne mafi kowa sanin me yake nufi da waɗannan harufa guda uku suratu as-sajda sura ce 'yar makka imam ata yake cewa banda ayoyi guda uku a cikinta suka waɗannan a 'yan madina ne tun daga faɗin Allah a faman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastamun har zuwa ƙarshen ayoyi guda uku tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin shi alqur'ani abin saukarwa ne alkitab a nan ana nufin alkur'ani la raiba fihi la shakka fihi babu shakka a cikinsa min rabbil alamin daga ubangijin talikai abinda ake nufi la shakka fihi annahu tanzilun min rabbil alamin babu shakka wannan alkur'ani abun saukarwa ne daga ubangijin talikai shine ma'anar tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin duk wanda ya shakka akan saukan qur'ani daga Allah ne to ya kafirta kamar yadda orientalist al-mustashrikun suke cewa ai qur'ani kawai muhammadu ne ya je ya zauna ya girgira in ji su da faɗa Allah ya alaihi min Allah ma yasayyun Allah da kansa yace la shakka ai la miryata babu wata shakka daga Allah yake kuma Allah ya kawo mana maganganun da mushrikai suke faɗa akan shi wannan alqur'ani suka ce ƙarya ne kenan idan wani ya ƙaryata qur'ani yau to to ba shi kadai bane ba akwai waɗanda suka riga shi su ma sun karyata alqur'ani am yaqulu naftara wannan maganar mushrikai ne am yaquluna bal yaquluna bari dai suna cewa iftarahu annabi kirkirar qur'ani yayi iftarahu wa aanahu alayhi qaumun akharuna Allah ce faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما duka abin da suka faɗa sai Allah ya mai da martani suna cewa ka iya fassara am ya ƙulu naftara bal ya ƙulu naftara ko ka ce am ya ƙulu naftara a ya ƙulu na iftarahu yanzu cewa suke yi muhammadu ƙirƙirar ƙur'ani ya yi wannan istifham tobih kenan tambaya ce ta kunyatawa wasu malaman suka ce am din nan tana da ma'anar waw ne alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftara wa yaquluna naftara suna kuma cewa kenan am din tana zuwa da ma'anar waw ne suna cewa ma qur'ani kirkira ne iftira shine kirkirar abu wasu ka ce akwai izmari majazi a fahal yu'minuna am yaquluna iftara shin za su yi imani da qur'ani ko ko za su ga ci gaba da cewa kirkirar su muhammadu yi kenan kaga wannan qur'anin da kake ta haddacewa kake ta fassarawa kake ta aiki da shi akwai waɗanda ba su yadda da shi ba suna cewa ma kirkirarren littafi ne والعياذ بالله Allah mai da amsa bal huwa al min rabbika bari dai shi alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinka litunzira qauman Allah ya sauka maka da shi ne dan kai mutane gargadi ma atahum irin ma atahum lam ya'tihim min nadhirin min qablika babu wani mai gargadi da ya zo musu ma dinnan lam kenan kai musu gargadi mutanen da ba mai gargadin da ya zo wajensu kafin kai man bata da ce kanu ummatan ummiya lam ya'ti nazirun min qabli muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutanen da annabi ya zo ya fara musu wa'azi aka sauka musu alqur'ani mutane ne ba su iya karatu da rubutu ba ba taba samun wani annabi ya zo musu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas yake cewa ذلك في الفترة التي كان بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما wannan ya faru ne a lokacin da aka samu tsawon lokaci tsakanin annabi isa da annabi muhammad kun san annabi isa shine na ƙarshe sai annabi muhammad ya biyo bayansa to lokacin nasu mai tsawo babba shekaru da yawa da yawa za mu zo mu karanta nan gaba insha Allah to har ma aka yi ta sabani to waɗannan al'umman da suka rayu a tsakanin annabi isa da annabi muhammadu shekarun nan da yawa sallallahu alaihi wasallam to me matsayinsu ana cewa ahlul fatra Allah ya ce la'allahu yahtadun dan su shirya Allah ya saukar da littafin alqur'ani ne dan ya zama shirya ne ya Allah ka sa qur'ani ya zama shirya a gare mu ji haramu
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون نعم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
Allah yana ba da labari cewa shi ne mahallicin komai gaba ɗaya. Allahu ladhi khalaqa samawati wal arda wa bainahuma. Shi ne komai ɗin ai. Sammai duka Allah ya halicce su. Ƙasai duka Allah ya halicce su. Abin da ke tsakanin sammai da ƙasai duka Allah ne ya halicce su. Kuma duka a cikin kwanaki ne guda shida kacal. Sun masawa alal arshi. Sannan Ubangiji ya daidaita akan al'arshinsa gadon mulki babban gado wanda ya dace da Allah ta baraka wa ta'ala. Malakun min dunihi min waliyin wala shafi'a, ba ku da wani ba Allah ba, min waliyin, wani waliyi, majibancin al'amarinku, wala shafi'a, wani shafi'i mai ceto in ba Allah ba, ba wanda ya sai jimince ka, ba wanda ya sai cece ka in ba Allah ba. duk wanda ya kama wani ba Allah ba ya kama kafar banza ya kama shirme ya kama iska ba abinda wani ya isa maka in ba Allah ba shi kaɗai ne mai yi shi ne kuma ma'anar tauhidi malakun min dunihi min waliyin wala shafi'in afala tatazakkarun Allah tabaraka ta'ala shine mai sarki mai sarauta dawwamammiyar sarauta tabbatacciyar sarauta kuma shine mai juya al'amura Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil mahalicin komai kuma wakili akan komai almudabbiru li kulli shay mai tsara komai alqadiru ala kulli shay mai iko akan komai ba wanda ya fi Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya isa ya taimaki halittunsa in ba shi ba ba kuma wanda ya isa ya cece su in ba shi ba a fala ta tazakaru yanzu ku waɗanda kuke bauta wa wani ba Allah ba al'abidu na gairahu ba za ku yi tuntuntuni ba ku gane cewa kun yi shirme ku gane cewa kun yi shirka kuna bauta wani ba Allah ba ta tawakkaluna alaman adaf kuna dogaro akan wani ba Allah ba kuma Allah ya azurta ku kuna dogaro akan wani ba Allah ba Allah ya ba ku ci kuma ku dogara akan wani ba shi bai ba ku sha kuma ku dogara akan wani ba shi bai ba ku ilimi ku dogara akan wani ba shi ba subhanallah ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai ke bai da shariki bai da naziri ba wani aboki bai da wanda ya kama da shi bai da naziri bai da waziri ba wani wanda yake mai kula masa ne da al'amuransa bayan bayan kuma bai da nazid bai da kishiya ba wanda ya daidai da shi bai da adil la ilaha illahu babu wani abu mota da cancanta da zaciya in ba shi ba tabaraka ta'ala la rabba siwahu babu wani ubangiji in ba shi ba yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun ubangiji tabaraka wa ta'ala yudabbiru al-amra shine yake hukunta al'amari yudabbiru yahkumu yudabbiru al-amra yahkumu al-amra wa yunazzilu al-qada'a wal qadar shi yake saukar da ainihin hukunci da kaddara minas sama'i daga sama ilal ardi zuwa ƙasa shi yake saukar da wahayi tare da jibrilu daga sama zuwa ƙasa zuwa wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa summa ya'ruju ilaihi shi jibrili jibrilu ya'ruju ilaihi yana hawa zuwa wajen Allah ya'ruju yas'adu إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دكا ثم يعرج إليه سي جبريل يحو زوا وجن الله abin da ake nufi Allah a sama yake kenan tunda Jibril yana hawa ya je shi yasa aka ce al-Isra'u wal Mi'raj المعراج الصعود hawa hawa hawa a rana wadda take mikidarinta gwargwadonta alfa sanatin shekara dubu ne mai mata uduna cikin lissafin ku yadda kuke irgawa fi yaumin wahidin min ayyamin duniya a cikin kwana ɗaya daga cikin kwanakin duniya idan aka hada waɗannan kwanakin duniya in aka lissafa zuwan mala'ika jibril wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala da dawowarsa a kwanakin duniya shekara dubu ne na lullahi masiratu alfisana tafiya shekara dubu shekara ɗari biyar gangarowa shekara ɗari biyar hawa idan baka gane ba daga nan ƙasa inda na Muhammadu yake sallallahu alaihi wasallam zuwa sama inda Jibrilu zai tsaya wajen karbo sako inda ya ce wa minna illa lahu maqamun ma'lum idan a lissafin shekarunmu ne na duniya sai ka shekara ɗari biyar kana tafiya dawowa daga gurin Allah in ya karɓo saƙo zai kawo ƙasa idan za ka buga shi a lissafin shekarunmu na duniya in za ka yi tafiya sai ka yi shekara 500 kana dawowa shi yasa Allah ya ce laifi yaumin a kwana ɗaya ne kana mai ƙadaruhu alfa sanatin min mata ordo dubu sau nawa jibrilu ya je wajen Allah ya dawo ya je wajen Allah ya dawo ya je wajen Allah ya dawo Alhamdulillah wannan abin da ke tsakanin sama da ƙasa nan tsakanin nan ƙasa da sama tafiya shekara 500 ne in baka gane ba da ɗan adam zai yi tafiya mutum ɗan adam zai ci zai yi tafiya zai ci ƙarshen sama ya je ya dawo to ka ware mai shekara dubu kafin ya dawo duk wanda ya tafi ya ce zai je sama wajen Allah ya dawo to sai shi ya yi shekara dubu amma abin mamaki malam mala'ikun Allah a rana ɗaya suke tafiya la ilaha illallah la ilaha illallah tafiyar da ɗan adam zai yi ta a shekara dubu mala'ika yana yin ta fi yaumin a cikin kwana ɗaya. Wannan bai sai nuna maka ƙarfin mulki da sarautar Ubangiji ba ta baraka wa ta'ala. Wannan shi ne siffanta hawan mala'ika daga ƙasa ya je sama. To akwai inda Allah ce ta arujul mala'ikatuwar ruhu ilaihi في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أشي معارج تعرض الملائكة والروح da mala'iku da mala'ika jibrilu suna hawa zuwa ga Ubangiji a ranar da mikidarinta gwargwadonta shekara dubu hamsin ne shekara dubu hamsin to wannan shekara dubu hamsin malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce kunga can alfa sana mimata nan kuma hamsin na alfa sana kilomitoci ne na tsakanin ƙasa zuwa sidratul muntaha amin kilomitoci lissafin tafiyar daga ƙasa zuwa sidratul muntaha shine shekara dubu hamsin inda wani zai ce zai yi tafiya ya je wurin shekara dubu hamsin kwanan nan wani ya turo mu wani research wani bincike da turawa suka yi wai suna so su gane wai wannan haske da ake gani haske ba kawai ana wayan gari a gaske ba wai daga ina yake zuwa wata fitila ce Allah yake haskowa batura ne aka hada da kwaikwaye na lantarki a wani guri a makale bature dan bin dan gwagwam suka harba wata na'ura yau na'urar nan tana da shekara 38 tana talluluka gudu bata karisa ba kwanan nan aka ce wai ta kusa isa ana tsammanin nan da shekara ɗaya ko biyu za ta isa inda hasken kawai yake zuwa ko ba inda Allah yake ba inda wannan hasken yake zuwa an ce na'uran ba abin da ya kai ta gudu wanda ya yi ta ma ya mutu ya tafi wajen Allah ya riga na'urar zuwa kenan arne bai bayi wai mai kwaye imani ya yadda ya haƙura a shi sai ya yi bincike ya tabbatar Allah kiyaye kai zai su dungurin wani wani abu da haka a nan gurin daga ƙasa ne zuwa sidratul muntaha sidratul muntaha shine makamu jibril inda jibril yake tsayawa وما منا إلا له مقام معلوم سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى da jibrilu da mala'ikun da suke tare da shi wanda suke zama tare da shi jibril tun da babba ne dole akwai ‘yan fada tare da cikin mala'iku suna yin tafiya gwargwadon tafiyar ya kai tafiya shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin nan da aka buga idan a lissafin duniya ne daga ƙasa zuwa sidratul muntaha da mala'iku suke fillawa su tafi tafiyar shekara dubu hamsin na cikin suratul ma'arif nan to a rana ɗaya mala'iku suke da shi da mala'ika jibrilu in baka gane ba inda yau a cikin mutane ne wani zai ce ko da jirgi ko da wani abu mai gudu zai yi tafiya ya je sidratul muntaha makamu jibril to sai ya yi shekara dubu hamsin ba dubu ɗaya ba 50,000 years kafin ya ƙarisa wannan guri na ilaha illallah haka imam mujahid ya ce abinda ayar take nufi kenan تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أدراكش إليه أنا نهم الله تبارك وتعالى ko kuma ilaihi ana nufin zuwa inda mala'ikan ya umar Allah ya umarci mala'ika ya tsaya suka ce alfu sana da shekarun alkiyama kuma wai shekarun alkiyama yadda suke wasu sun fi wasu tsawo ga wasu yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi Allah yana wato tsara al'amura yana hukunta al'amura daga sama zuwa ƙasa inda za a buga tsawon wannan tafiyan wannan lamari daga sama zuwa ƙasa shine zai baka wannan shekaru yarji al'amur wa tadbiru ilaihi ba da fana'in duniya kuma al'amarin tsara duniya da lissafta ta yana komawa ne ga Allah gaba da ‘yan duniya ta ƙare, Allah dai shi zai rike kayansa, tsayawa al'amari yana ga Allah. Allah mun yi imani kun mun yadda. To, amma waɗannan kwanaki idan a kiyama ne, Ibrahimu Taimiyu yake cewa لا يكون على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر wannan duk tsawon kai ya baka tsoro in kai mumini ne ka je wajen Allah bai zai wuce tsakanin azhar da al'asar wanda za ga abu wasu malamai suka ce ana ba da bayani ne akan karfin mulkin Allah da sarautar Ubangiji ta baraka wa ta'ala da yadda cewa lalle Allah ba ya shi ba abin da ya kai shi girma ba abin da ya kai shi ɗaukaka ta baraka wa ta'ala Ibn Abbas a kamar yadda riwaya ta zo Ibn Abi Mulaikata da abdullahi bin fairuz maula usman bin affan sun shiga wajen ibn abbas shi abdullahi ibn fairuz sai ya tambayi abdullahi bin abbas akan wannan aya da faɗin allah tabaraka ta'ala kuma hamsin da alfasana wannan ayar alfasana ce mai mata uddun da kuma hamsin da alfasana aka tambaye shi ibn abbas ya ce wallahi waɗannan shekaru gaskiya ayyamun samma allahu la adri ma hiya lamarin shekarun nan shekara dubu shekara dubu hamsin wasu kwanaki ne da za su faru allah ya ambata ya ce wa akara wa na kula fi kitabillahi ma la a'lamu ibn abbas ya ce wa abdullahi bin fairuz ya ce ni ina kyamar in faɗi wani abu a cikin littafin allah abinda ba da ilimi haka imamu suyudi ya kawo wannan kisa a cikin addurrul mansur zalika alimul ghaibi wash shahadati azizur rahim zalika wancanin ka alimul ghaibi ubangiji kenan masanin gaibu wash shahada masanin fili da bayane al ghaib abinda yake boye ash shahada abinda yake fili ai zalika alladhi sana'a ma zakarahu min khalqi samawati wal ard wancan da aka an ambata maka ya aikata aikin halittar sammai da gasai to alimu ma ghaba anil khalqi shine ya san duk abin da ya koya ga halitta abinda halitta ba sani ba to shi Allah shine masani amma hadara da abin da ya halatto al-azizur rahim Allah shine mawwayi ar-rahim ya jinkai ci gaba da bayanin sifofin ubangiji na الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
الله تبارك وتعالى yana da ba da labari shine shi fi kowa iya halitta kuma shi ya fi kowa kyautata halittan abu ya kyau alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu shi ya kyautata wa komai halittarsa wa atqanaha wa ahkamaha ya burge ya kware akan halittan komai Zaid bin Aslam yake cewa alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu ahsana khalqa kulli shay Allah ya kyautata halittan komai ka annahu ja'alahu min al-muqaddam wal mu'akhkhar kenan da yazo fassaran kamar sai taqdimi da ta'khir wajen fassara ayar kenan dan haka ba wanda ya kai Allah iya halitta kuma ba wanda ya kai shi kwarewa a cikin halitta in kun lura anan allazi ahsana kulla shay'in khalaqa ba khalqahu ba ko wanda bai kula ba zai karanta shi allazi ahsana kulla shay'in khalqahu ba ka bane allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu a kira'an nafi'u da mutanen kufa khalaqahu bi fathi lami ala al-fi'l kin allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu sauran malamai kuma suka karanta bisukunin lam alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu akwai khalaqahu akwai khalqahu abinda ake nufi da khalqahu ahsana khalqa kulli shay'in shine ya kyautata halittar komai ibn abbas ya ce atqanahu wa ahkamahu ya kware ya tsara shi tabaraka ta'ala qatada ya ce ahsana kulla shay'in khalqahu ay hassanahu ya kyautata halitta ya san yaya ake yin halitta ya san yaya ake faran halitta ya san yaya ake gama halitta shi ya tsara kowa mai da mutum mutum ya mai da dabba dabba ya halicci kiyashi a haka ya halicci sauro shi ma a haka a sarar kulle shay'in khalaqahu ya halicci dabba a kamarta ta dabba mutum ya yi shi a tsaye akuya kuma ya yi ta a kife shi mutum a tsaye dabba kuma irin mutum din ne inda yanzu akuya za ta miƙe haka har irin kuɗe da ita ƙafafuwan ta biyu hannu biyu kuma tana da wuya tana da kai duk ɗaya kuke yi amma ita da haka zo sai aka naɗe ta allazi ahsana kulla shay'in khalqa wasu dabbobin masu kafofi hudu ne ko sai aka yi su da sifan kwari kwaro ne yadda dan adam yake da abu hudu daya biyu uku hudu shi ma kwaro hudu yake da shi amma sai aka mai da shi a sifan mai kwaro kuma duk abin da kake da shi yana da shi yana da ido kana da ido yana da hanci kana da hanci yana da baki kana kuma har da hakori su guda wai har da hakori alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu sauro ka duba taurin jikinka nan fa duba fatarka dan Allah ka duba sauro ko fa manta kai ka shafa rumurmusha zai amma wai shine zai sa bakinsa wannan halitta wai ya kwalla maka cizo ka ce wayyo ya cije ni ka duba shi ba bai kai kunama ba bai kai wannan bai kai guda ba amma cizonsa zafi su maciji kuma ga yadda aka yi su malam dogo shi kuma sulum aka yi shi ga kan komai an hada masa a cikin kan da komai ina yatsu ina hannu don Allah ya nuna maka ko yana iya halittar dabba ko da ba hannu ba kafa kuma za ta iya tafiya domin maciji ina yatsarsa ina kafarsa ina gwiwarsa kuma duk akwai kuma abin mamaki ka ruga da gudu macijin ya fi ka gudu haka ne kai yanzu ka fada ruwa tsundum sai ka nutse shi kuma gashi kai da hannayenka da komai sai ka nutse amma shi kuma sai ga yana tafiya kawai yana kan ruwa yana tafiya wannan jelar kawai zai ta bugawa a cikin ruwa yana buga yana tafiya wani macijin kuma ma aka yi shi mai mata shi sama ina fuffukensa ina fuffukensa allazi ahsana kulla shay'in yanzu akwai wani bature akwai wani mutum da ya isa ya yi irin wannan tsarin halitta daban daban daban daban wannan halittu ne na duniya fa da kuke ganin su a bayan ƙasa to banda ma halittar ruwa wanda su ba ganin su ake ba akwai halittun da Allah ya su tun da Allah ya su a ƙasan ruwa ma suke rayuwa ba sa fitowa sama ba sun ma mai duniya a sama ba kawai nan rayuwarsu yanzu ka duba kai in ka shiga cikin ruwa sai ka sha ruwa sai ka mutu amma kifi kuma sai shiga ya ta yawo ko ya buɗe bakinsa kuma ruwan bai cika mai ciki ba kai yanzu in ka gwada ka ɗauko ruwa ka jefa kanka a cikin bokiti ka ce za ka yi numfashi ba zai yiwu ba amma ka duba kifi a cikin ruwa ke numfashi da duk dabbobin ruwa a ciki suke numfashi daga wace iskar allazi ahsana kulla shay'in kai imani da Allah kan huta kai imani da Allah kan huta duba mala'ika kun ga ana cewa mala'iku mala'iku mala'iku mala'iku ba ba gangan jiki ne irin namu ba ka san da mai Allah ya halicci mala'ika haske kalli haske za ka iya riƙe haske yanzu ba muna cikin haske ba ina yake babu Allah dai ya nuna maka ƙarfin mulki da isa tabaraka wa ta'ala sai ya halicci mala'ika da haske iya ƙwarewa kai yanzu kana iya rayuwa da gero da masara da dawa da ruwa da ganye da waye da sauransu idan kai fashin waɗannan abubuwan to sai a raka ka makabarta abin ne ka ka mutu amma mala'ika baya ci baya sha bai da wani bukata na dan adam mala'ika su ban san ciwo san sha ba فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ya matso musu da abinci ya ce gashi kuci bai san ba mala'iku ne ya ajiye abincin suka yi ta hira suka yi ta maganganu ga abinci mai kyau na taryan baƙi kowai wayarsa ba su ba to ai sun gangan jikinsu da Allah ya su ba ci ba sha kai kuma abin da yake wahala ka yau a duniya irin ci da sha kullum tun da kake jakar nan zuba mata kake yi ka zubar ta fitar ka zubar ta fitar shi ko mala'ika bai san ci ba bai san sha ba الذي أحسن كل شيء بخلقه aljani domin aljani halitta ce amma da Allah ya halice shi sai ya koye shi wannan naked eyes idan mu wannan baya iya ganin aljani yanzu haka ba mamaki muna zaune a masallacin nan da aljanu mu zauna a cikin su ba ma ganin su in mun zo za mu take su su matsa masu imani a cikin su su je inda muke zuwa su je karatu mu tashi su tashi su koma gefe mu wuce suna kallon mu su ma wata halitta ce mai zaman kanta su suna ganin mu amma mu ba ma ganin su kuma baka isa ka ce babu aljani ba allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu aka ba shi dama ya shiga jikinka ya narke ya shiga jikinka aljani yanzu zai iya tashi yanzu yanzu ne zai iya tashi kamun kyaftawa ka ji shi a london ina ruwansa da wani jirgin sama to me wani abun mamaki don an ce maka mala'ika jibrilu da shi da mutanensa 'yan uwansa mala'iku suna tafiya da zamun shekara dubu hamsin suna yin shi a a rana ɗaya mai abin mamaki yanzu da a ce akwai daman da za a iya jona wuta daga nan zuwa ingila wutar lantarki wannan waya a kai ta har ingila a nan kana nan kano kana sabuwar gado kana ballawa bas kafin kyauta da bismillah na london ya gasken ba abin da ya kai haske gudu haske ya fi sauci tafiya shi ba haske kana kana balla shi ya fita ya tafi kana iya rike shi alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa kish ala zahir yanzu ka duba ikon Allah mala da Allah ya halicci dan adam ya yi masa injuna da na'urori a jikinsa idan likitoci suna baka bayanin yadda cikin dan adam yake zaka ce lalle Allah Allah ne akwai injin da yake nika abinci akwai abin da yake tacewa ka ci abu ga kalansa amma in ya shiga cikin ka sai canja kala sai zama kashi in ka taba sai ka ga laushi ai wata rariya ce take tacewa ta tace ta tace sai a cire mai amfanin da ake bukata ya bi jikinka ya zama jini sai a cire shi sauran duk abin da ka ci duk abin da kai gashin sa bai da amfani ne a jikinka sai aka ci a zubar da shi saboda tun da bai da amfani a jikinka idan ya zauna zai cutar da kai ruwa da kake sha wanda zai yi amfani a jikinka an tace shi an ɗebe shi sauran tarkace ne shi aka maida maka shi fitsari الذي أحسن كل شيء ka ci gwanda a wannan cikin ka ci gwaiba a wannan cikin a baka kashin kaza ka balla ka ci ya tafi ka dako na saniya shi ma ka ci ka dako dambun masara dambun alkama da na zogale da na alayyahu duk ka buga a tuka maka tuwon dawa ka ci an jima ka hada tuwon masara ka ci can an jima a ce face-face ka ci duk ina yake tafiya wannan jakar kuma abin mamaki duk abin da ka sa shi a bakinka ɗanɗanansa da ba amma kuma abin da yake sensin ya baka ɗanɗanan shi ne mai abu ɗaya ne harshe baka gane ba idan ka ɗauki ɗinya ka sa kana ɗanɗanawa sai sai na'ura sai ta ɗauka daga harshen sai ta kai kwakwalwa sai ta gaya mata wannan fa ɗanɗanan dinya ne ko makaho ya san dinya in ka ɗauko kanya in ka ɗora taki kana taunawa sai a gaya maka me kanya ce kana ɗauko mangwaro kana taunawa za a ce maka me wannan harshe shi kaɗai ne fa ka ɗora masa yanzu ya baka wannan ɗanɗanan yanzu ya daɗa baka wannan ɗanɗanan in za ka sa ɗanɗanan sau dubu to ku sai ya baka test ɗin ɗanɗanan sau dubu kuma duk hanya ɗaya yake wuce ka ci nama mai laushi ta nan ka ci ƙashi ta nan ka ci dambu ta nan ka sha ruwa ta nan duk ya wuce yanzu wannan bai ishe ka aya ba amma inda za ka taɓa hannunka hannun ba zai iya baka test ɗin gishiri ne ko suga ba hannu ba zai iya bambance ma gishiri suga amma duba gishiri da suga kusan irin su daya wannan gari fari wannan ma gari fari amma idan ka ɗanɗana sai ƙozar ce a kai gishiri ne wannan in ka ɗauko ɗayan ka za ce kai suga ne zaƙi in ka ɗauko ɗaci nan da rasu sai a ce ma ɗaci alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin Allah ya halittar dan adam min tinin daga tabo dan adam din shine ana nufin adama insan adam ne amma muna cewa dan adam bil adam asalin dan adam yanzu dubu mutum ba kalli mutum tsoka jini da ruwa da me amma tushen asalin dan adam gaba ɗaya me tabo ne yumbu ne kasa منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تارة أخرى التي ثم مجعل
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم جعل نسله sannan Allah ya sanya naslahu zurri'ar dan adam nasl zurriya kenan Allah ya sanya zurri'ar dan adam min sulalatin sulala ana nufin daga digon mani Allah ya sanya zurri'ar dan adam daga digo na mani an ce da shi sulala ne saboda yana fita daga cikin dan adam min ma'in mahin daga wani ruwa ne mai rauni shine nutfatun rajul kalli ruwan mani yadda yake malam duba ruwan mani amma a ciki Allah ya shirya dan adam yau in ya taba rigar ka sai ka wanke baka so a gani amma ka duba ƙarfin mulki da sarautar Allah ya halicci mutum daga digon mani inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan مثل ذلك ثم يكون مضغة كذلك ثم يرسل إليه الملك وينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وعمله وشقي أو سعيد أزواجه ثم سواه sannan Allah ya daidaita halittar ɗan adam sawa khalqahu ke wa nafakha fihi min ruhi ya busa masa daga rai Allah ya dawo da shi daga digon mani ya dawo zuri'a ya dawo mutum har ya dawo ɗan jariri har ya zo wai ya zo yana shan nono yana cizon nonon uwarsa wai har ya zo ya hana mutane bacci ɗan ƙaramin yaro a gida ya fitini mutane wallahi dafa bai san ma inda yake ba yana cikin cikin uwarsa yana ɗiban mani kwana arba'in ya zama gudan jini kwana arba'in ya zama tsoka kwana arba'in sai a turo masa mala'ika ya busa masa rai wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku ji tsoka ce fa kawai sai aka yanka mata ji wal absar da gani wal afida da zukata wannan shi ne yake ba da cikakken mutum yana ji yana gani yana da zuciya amma kalilan ma tashkuru kaɗan ne daga cikin kuke wa Allah godiya la tashkuru da rabba hadihi an ni'am wa tuwahidunahu ba ku gode wa ubangijin wannan ni'imomi kuka daita shi mu je malam وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون
to kaga dai halin dan adam dan adam din da aka yi masa wannan aka yi masa duka wannan gata sai Allah ya zo yake ba da labari akan halin mutum mushirkai daga cikin mu kenan Allah shirye da su. Wai wanda aka yi masa wannan halittan wai sai zo yana cewa wai wai ƙarya ne ba za ta shi kiyama ba. A idan zanen na fil ardi yanzu idan muka ɓace a cikin ƙasa abin da yake ni ta mazzaƙat ajsamuna wa tafarraqat fi ajza'il ardi wa zahabat yanzu gangan jikinmu idan ya cakuda da ƙasa fatanmu da ƙasusuwanmu ya wawwatse a cikin ƙasa mutum aka binne shi ya lalace a cikin ƙasa a inna na fi halkin jadid yanzu sai a zo a sake sabuwar halitta a samu mu zama sabuwar halitta a inna la na'udu ba'da tilka hal yanzu bayan mun mutu mun rididdige qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم wai waye ise ya raya kashi kashin da ya rididdige dan adam ya zama kashi ya zama ƙasa in ka tona rami ba kowa ya rididdige shi ne za a ce za a tashe shi za'ama alladhina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum fadhalika ala allah yasir Allah ya ce wallahi sai ya tashe kuma abu ne mai sauki a gare shi nan ma suka ce yanzu bayan mun zo mun mutu mun ziddige a wata ayar aiza mitina wa kunna turaban bayan mun zama turbaya za a tashe mu a inna lamab'usuna khalqan jadida Allah ce kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayquluna man yu'iduna للذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متيه نعم أدم كده sun yi inkarin kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ce bal hum bi liqa'i rabbihim yukafirun bari dai su masu kafircewa ne daga muwa da ubangijinsu wannan a inna lafi khalqin din wai musu ne an isa a tashe mu Allah ce bari dai sun karyata haduwa da ubangijinsu sun karyata tashin kiyama kafirai sun ce ƙarya ne ba za a tashe su ba na malam
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون zahiri yana nuna malakul mautin nan wani mala'ika ne musamman mai zaman kansa wanda aka ayyana shi a cikin mala'iku bai da aiki kawai irin ya zo ya fisge ran dan adam kamar yadda ya zo a cikin hadisin bara ibn azim malakul maut Allah ce gaya musu ya Muhammad wanda zai ɗauki ranku shine malakul maut mala'ikan mutuwa haka sunansa allazi wukila bikum ay allazi wukila bi qabdi arwahikum wanda aka wukilta shi da karɓar rayukan ku shine azra'il kalmar ya tawaffakum ana nufin at-tawaffi at-tawaffi shine wato an gama lissafa adadin kwanaki da numfashin da za ku yi gaba daya da haka zai karɓi ranku ya san adadin kwanakinka ya san adadin shekarunka ya san adadin numfashinka ya san adadin duk motsin da Allah ya ajiye maka za ka yi shi ka san yadda abu yake malam kowane ɗan adam akwai adadin ha ha ha ha shaƙa da saukewa da zai Allah ya lissafa iya guda nawa zai duk ruwan da za ka sha Allah ya riga ya san lita nawa za ka sha idan kwanan ka ya ƙare shi ne za ga wani ko kwanansa ya ƙare amma adadin ruwan da zai sha kwanansa bai ƙare ba amma adadin ruwan da zai sha ya ƙare sai ga an ce ya daina shan ruwa ba ko an zuba mai sai ya zubar da shi litocin da aka sa ya sha ne ya shanye su ai alhaji yau ya kai wata biyu baya iya cin abinci geron da aka ce zai ci da masarar ce ta riga ta kare da haka za ku ta ɗirka mai allura kuna ta tura masa wani abu ba zai kara cin abinci ba su nama kowa yake magana su dama nama kan da wuri ake gama cin tsaye da yawa wasu suna gama cin naman su da wuri kana zuwa likita zai ce a alhaji red meat no no no mushkila banda jan nama ya daina wani yanzu shi da ya ci nama ja da kake gani na bakin titi sai dai a aljanna in ya samu saboda ya gama cin rabansa motsi da kake ga dan adam yana kaga adadin motsin nan to kafin a halicce ka dama an lissafa motsin da zaka yi takun kafa ka an lissafa yatsan ka an lissafa farcen ka da zai fito ka yake duk an lissafa adadin gashin da zai tsiro a cikin ka duk an lissafa yawun da zaka tofar an lissafa ba hayar da zaka yi an lissafa adadin lita nawa na fitsari da zaka yi duk an lissafa kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'u ga abin da yazo a riwaya shi mala'ikan mutuwa shine wanda yake dauke ran kowa shi kadai ne amma duk duniya shi yake dauke ran kowa sai dai masu taimakonsa Allah ya haɗa shi da masu mai taimako ‘yan rakiya Allah kare mu to ma ka ce Allah kare mu tura da mana Allah dai Allah zai kirta mana amma wallahi sai ya zo wani ya ce zuwa zama Allah na shi kare amma sai ya bi ta kowa baya gajiya kulli ya tawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum an ruwaito cewa shi mala'ikan mutuwan nan da kuke gani mamakin da ake waya ake ke ɗauka mutane ai aka ce duniyar ce gaba ɗaya aka samu ita a tafin hannunsa duk duniya Allah ya ce ga ta a tafin hannu yanzu abin da yake tafin hannunka za ka gagara ɗaukansa wani hure shi za ka yi wani karɗawa za ka yi haka ya faɗi wani tuntsura da shi za ka yi ko ba haka bane ba da haka komai yana kamar raha ne kawai lokacin da ya ga dama kawai ɗauka zai ya ɗauke ka taka baka sani kana nan kana tsiya ashe yana saman ka ya zo ɗauke ka ba tare da wahala ba shi yake ɗaukar ran gaba ɗaya rayukan duniya masharikal arda wa maghariba gabar da yamma amma Allah ya bashi wasu mala'iku masu taimaka masa cikin mala'ikun rahama da kuma mala'ikun azaba kaji da Allah ya zo ba wa mala'ikun mala'ikan mutuwa masu taimako sai ya ɗebo masa wasu mala'iku a cikin mala'ikun rahama ya ce ku je ku taimake shi sai kuma ya ɗebo masa wasu mala'iku cikin mala'ikun azaba ya ce ku je ku taimake shi shi yasa za ga wani in ya zo mutuwa sai ga mutuwa da daɗi wani kuma in ya zo mutuwa da bala'i yake mutuwa ka ce wani ya zo ya mutuwa yana wayo wayo ana baba kan shiru wayo wayo haka yi tafi Allah kare mu kaga da yake ihun nan Allah ya bar wa kansa sanin me yake tare da shi wani ba da ya zo zai mutu wallahi sai da aka ɗauko igiyoyi igiya yadda ake ɗaure bujimi haka aka ɗaure shi to zai balla gadan doke-doke yake da buge-buge in yi yunkura sai ya fado a kan gadan za ka ɗaure shi aka yi haka ya yi ta yi ta yi ta yi har ya mutu to mala'ikan mutuwa dai yana da masu taimaka masa idan gurin mumini zai je sai ce na mala'ikun rahama ku zo mu tafi idan wajen fasiki ko fajiri ko kafiri zai je sai ya ɗebi mala'ikun azaba ibn abbas yace taku ɗaya na mala'ikan mutuwa ba takunsa ɗaya kamar tsakanin gabar da yamma ne inna khatwa khatwatu malakul mauti ba ma bainal mashriq wal maghrib haka ibn abbas yace haka imam suyuti ya kawo cikin durrul mansur imam mujahid yace yo mala'ikan mutuwa ju'ila ju'ila dahul ardu misla taft kamar wata tasa ce aka sanya masa ju'ila lahul ardu misla taft ya tanawalu minha haizu ya sha ya dauki wanda ya ga dama kamar abinci yana cikin kwano yana cikin wata tasa don Allah zaka sha wahalar daukan gyada ko daukan nama ko daukan kosai ko daukan wani ba kwano to yanda kaga kwano haka aka maida mai duniya aka ce gashi kawai duk wanda aka ce zai mutu ka dauke shi la ilaha illallah insha Allah sati mai zuwa za mu ɗora bayani akan mala'ikan mutuwa da kuma mai ya faru abinda na faɗan daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana kuwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh